إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin al-muzakkira fil aqida wallafar sheik dr salih ibn sa'ad as-suhaimi hafizahullah wannan kuma shine darasinmu na shida a cikin karatun littafin a jiya mun fara bayani game da aksamu tauhid rabe-raben tauhidi wanda malam ya kawo mana tauhidi ya rabu rabo uku akwai tauhidi na rububiya akwai na uluhiya akwai na asma wa sifat malam yi mana bayani akan guda ɗaya jiya shine tauhidin rububiya na farko wanda mabmuminsa abin da yake ya kunsa shi ne kaɗaita Allah maɗaukakin sarki a cikin ayyukansa kaɗaita Allah maɗaukakin sarki a cikin ayyukansa wannan shi ne babban abin da tauhidul rububiya ya ƙunsa yau kuma za mu tashi ne tauhidul uluhiyati wal ibadati tauhidin uluhiya da kuma ibada in aka ce al'uluhiya daga al'ilahu ne al'ilahu in aka ce tauhidul ibada daga daman wannan ya fito fi daga al'ibadatin abinda ake nufi da al'ilahu shi ne al-ma'abudu bi haƙƙin al-ma'abudu bi haƙƙin wanda ake bautatawa da gaskiya ma'ana duk wanda aka bautawa ko duk abin da aka bautawa wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba to shi wanda ya bautar ya yi bauta ne ba bisa cancanta ba ba bisa gaskiya ba Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne za a bautata masa ya kasance bautar ta cancanta da duk wani dalili ko wani sharadi ko rukuni da zai sa a bautatawa wani to Allah madaukakin sarki shi kadai yake da shi duk wanda ka dauka zaka bautatawa zaka ga akwai dalilin da zai sa bai kamata ka bautata masa ba zaka ga da babu shi ko kuma zai gushi ko menene kuwa kuma kowane ne wata rana da can babu shi sannan wata rana za a zo kuma babu shi to kaga duk abin da za a ce da babu shi ko kuma za a wayi gari watan wata rana babu shi to wannan bai cancanta abota ta masa ba to shi sa kaga shine babban ma'anar la ilaha illallah in ka ce la ilaha ai ilaha din shine al ilahu din da muke bayani akan sa la ilaha babu abin bautawa da cancanta da gaskiya illallah sai Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai wannan shine ma'anar kalmar shahada da muke maimaitawa kullum malai ce huwa tauhidullahi bi af'alil ibadi shine kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki da ayyukan bayi ma'ana kamar yadda muka ce shi tauhidin rububiyya shine kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki a cikin ayyukansa to shi kuma tauhidul uluhiyya ko tauhidul ibada shine kadai ta Allah subhanahu wataala a cikin me ayyukan bayi ma'ana ayyukan da muke yi na bauta gaba daya dole ne mu kadai ta su ga Allah subhanahu wataala allati khalaqahum laha wa awjadahum min ajliha wanda ya halicci bayin saboda ita ibadar ya samar da su saboda dalilinta ka salati kamar sallah ba a yi wa kowa sallah sai Allah subhanahu ta'ala duk abin da yake keɓantattun ayyuka ne na sallah za ku ga baya halatta ayyuka kowa su sai Allah maɗaukakin sarki shi sa za ku ga addinin musulunci ya hana tsayawa irin tsayawar da ake yi wa Allah maɗaukin sarki a cikin sallah za ku ga addinin musulunci ya ce idan mutum ya zo ya zauna to bai halatta ba haramun ne a zuwa a tsaya a kusa da shi a tsaya a kusa da shi da nufin gadinsa ko wani abu makamancin haka haramun irin wannan tsayuwar mutum ya tsaya ya kame kam Allah subhanahu wataala ake wa ita sannan ruku'u ku kalli ruku'u ɗaya daga cikin rukunan sallah da sujjada dukkaninsu baya halatta mutum ya yi wa kowa su sai Allah maɗaukakin sarki haramun ne ka yi wa mutum ruku'u ko ka yi masa sujjada wannan haramun ne malamai suka ce idan ka yi ne da niyyar girmamawa ko mutuntawa to wannan ka yi abin da yake na haramun ne amma idan mutum ya yi da niyyar ibada kuma wannan kuma ya fita daga addinin musulunci Allah ya kiyaye mu saboda haka sallah Allah maɗaukakin sarki kaɗai ake wa sallah ba a yi wa wani Allah sallah wasaumi da kuma azumi haka nan shi ma azumi Allah maɗaukakin sarki kada ake wa shi kamar yadda a jahiliya sukan yi wa gumakansu azumi mutum zai yi wa gunkinsa bakance kuma ya cika ce idan ya tafi nan lafiya ya je ya dawo to ya dawo alƙawari zai wa gunkinsa azumin kwana kaza sai a mace sunan gunkin kuma idan ya je ya dawo lami lafiya Allah maɗaukakin sarki shi zai ɗauke shi ya kai shi dawo da shi lami lafiya kuma idan ya tashi godiya sai gode wa gunki wadhabihi da yanka hakanan shi ma yanka ba a yi wa kowa yanka sai Allah maɗaukakin sarki wannan aiki ne ɗan adam da Allah maɗaukakin sarki kaɗai ake so ya fuskanta da shi ko dai mutum ya yanka saboda wani Allah ko kuma lokacin da zai yankan ya rinka kururuta sunan wani Allah a cikin yankan wannan shi ma dukkanin sa fita daga addinin musulunci ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce ɗaya daga cikin abin da zai sa ba za a ci yanka ba shine wa ma'uhilla bihi li ghairillah da abin da aka kuzuzuta sunan wani Allah a kansa lokacin da za a yanka mai da da suna idan suka tashi yanka abubuwan yanka wasu maimakon a ce bismillah sai a ambaci sunan lata ko uzza ko ɗaya daga cikin gumakansu to duk wanda ya haka ya juyar da ibada zuwa ga wani Allah wanda aka shirka ne fita daga addinin musulunci ko kuma mutum zai yanka abin yankan sai bismillah amma ya yi yankan ne saboda wani Allah kamar ya yanka ne saboda gunki ko kuma saboda wani aljani ya ce a yi wannan yankan kamar yadda masu tsafi da bokaye suke yi za a ce da mutum ya je samu kaza ko ya samu dan akuya ko ya samu wata dabba sai a yanka ta a ce yanka wannan aljani ne ya ce a je a samu wannan dabba a zo a yi wannan yanka saboda ka yankan gaba daya totally ba dan Allah aka yi shi ba an yi shi ne saboda aljani ne ya bada umarni ina fata an fahimta to kun ga wannan yankan shi ma yayi kama da wancan ko da an ce bismillah a wannan yankan shi ma wannan shirka ne fita daga addinin musulunci ne saboda aljani aka yanka ba Allah ba yanka kuma ibada ce Allah madaukakin sarki shi shi kadai ake wa ita za mu zo mu ji aya a gaba insha Allah ta'ala wan nadri da bakance shi ma bakance ibada ce ke bantacciya ga Allah madaukakin sarki bakance shine ka kallafa wa kanka wata ibada wacce kafin lokacin ba wajibi bace a kanka yanzu haka ka yi azumi haka kawai na kwana uku a jere ba wajibi bane akan ka idan ba ramadana bane idan ba ka fara ba ne idan ba bashi ake binka ba to amma kawai sai ka ce lillahi alayya saum yomi kaza wa kaza na yi wa Allah alkawarin zan yi azumin kwana kaza da kaza kwana uku ko kwana hudu to daga lokacin da wannan magana ta fito daga bakinka wannan azumin ya zama wajibi akan ka dole ne sai ka cika shi ko ka mutu sai an rama maka idan ma ka mutu ba kai ba to danginka na kusa ‘ya'yanka da wanda suke masu cin gadinka dole ne sai sun rama maka wannan azumi to wannan shi ne bakance shi ma lokacin jahiliya sukan yi wa gumakansu bakance sukan yi wa gumakansu bakance cewa sun yi alkawari idan abu kaza ya same su mai kyau to za su yi wa gunkinsu za su yi sadaka ta kaza saboda gunkinsu ko za su yi azumi kamar yadda na kawo ɗazu kaza saboda gunkinsu wannan duk abu ne da a lokacin jahiliya suna yin su wanda duk bai halatta wanda a yanzu ma aka samu su sukan yi akwai kabarbaran da akan yi musu bakance musamman kabarbaran waɗanda ake gani bayan Allah ne nagartattu akan yi Allah maɗaukan sarki ya shirye da mu malai ce wal istigafa da kuma neman agaji in aka ce istigafa ƴan uwa shine neman taimako amma ita kalmar istigafa ba amfani da ita sai ya kasance lokacin da kake neman taimakon kana cikin wani hali kana cikin bala'i ko masifa mota tana tangal-tangal za ta faɗi to a lokacin da kake neman taimako wannan abin da kake yi sunan shi istigafa mutum yana cikin ruwa jirgin ruwa yana tambal-tambal zai dilmiyar da su neman taimakon da kake a lokacin sunansa istigafa to irin wannan taimakon dan uwa baya halatta ka nemi taimakon kowa a wannan yanayi sai Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta idan mutum ya nemi taimakon wani Allah a lokacin musamman idan a aka yi rashin sa'a shi wannan wanda aka nemi taimakon nasa matacce ne ya riga ya mutu na farko kenan ko kuma na biyu yana nan a raye amma yana wata duniyar kai kana wata duniyar kana can a hanyar Legas mota ko za ta faɗi sai ka ranka kiran sunansa shi kuma yana nan Kano ko yana Zaria ko yana Kaduna ko yana wani gari ina fata an fahimta yanzu kaga mutumin da yake Kaduna ko yake Zaria ta za a ya ji ka lokacin da kake Legas kana magana yana jin ka har ya taso ya zo ya taimake ka wannan taimakon waye waye yake da ikon yin sa Allah subhanahu wataala shi shi kadai to wannan ibada ce wannan taimakon idan ka nemi taimakon wani Allah a wannan lokaci kai shirka shirka ce da take fitar da mutum daga musulunci gaba daya yan uwa mu fahimci wannan da kyau aka ce mutum ya fita daga addinin musulunci ya fita fa har sai ya dawo ya yi sabuwar kalma shahada sannan kuma Allah madaukan sarki ya karbe shi to shi sa ayyuka ne masu hadari kwarai da gaske malai ce wa ghairi dhalika min anwa'il ibadati da wani waɗannan daga cikin nau'o'i na ibada bi ma'ana malai ce abinda da yake nufi sarfu jami'i anwa'il ibadati lillahi wahdahu shine mutum ya juyar da wani nau'i kowane irin nau'i na ibada ne ga Allah maɗaukakin sarki wahadahu shi shi kadai la sharika lahu kada ka haɗa shi da wani a cikin wannan nau'i na ibada fala yud'a min dunihi ahadun min khalqihi la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal kada a kirawo wani Allah kowane ne daga cikin halittunsa malai ce la malakun muqarrab ko da mala'ika ne makusanci ka ba da misali da mala'ika jibrilu ba mala'ikan da yake mafi kusanci da Allah madaukakin sarki a cikin mala'iku kamar shi wala nabiyyun mursal ko da annabi ne mursali kamar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittifaqan babu wani annabi manzo da yake kusa da Allah madaukakin sarki kamar annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi shine mafificin halitta ba mafificin mutane ba kadai mafificin halitta gaba daya a doron ƙasa da Allah madaukakin sarki ya taɓa yi sallallahu alaihi wasallam to ko da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya halatta ka yi masa abin da ake kira ibada ibada ta Allah ce shi shi kadai wato ya kamata ya uwa mafahimci wani abu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tare da girmansa da matsayinsa bawan Allah ne ya kamata ya kamata mu fahimci wannan bawan Allah ne ba wai abokin aikin Allah ba ne mafahimci wannan da kyau bawan Allah ne Allah maɗaukan sarki ya samar da shi daga babu daga cikin mu mutane sai ya ɗaukaka shi ya fifita shi ya fi kowane irin mutum daraja da kima Allah ya ba shi wannan matsayin shi sa yake cewa la ta ni kama ataratin nasara a isa na maryam kada ku yi ƙwarin ku zuzuta ni ku rinka wuce gona da iyaka cikin yabona kamar yadda nasara suka wa isa dan maryam kun ga nasara abin da ya faru akan su kenan da suka tashi ba annabi isa matsayi sai suka ce ma dan Allah ne dan Allah ne suka nasabta shi ga Allah madaukakin sarki a matsayin da da uba annabi ya ce kada ku yi min irin wannan tun annabi yana da tsira da amince tsara tabbata a gare shi gargade mu yace inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuli yace ni bawan Allah ne saboda haka idan kun tashi kiran suna na za ku yabe ni kada ku wuce ku kira da bawan Allah manzan Allah duk matsayin da zaka ba manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to kada ya wuce wannan bawan Allah manzan Allah akwai matsayin da ya wuce wannan ai daga manzan Allah kuma sai dai ka ce da mutum me sai dan Allah ya ka kirawo shi to mun fahimci wannan Allah madaukakin sarki a shi shi kadai ne shi ake bautatawa shi kadai ake nufin sa da dukkanin bukatun da ake da shi ba a cewa manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya biya maka wata bukata ina fata an fahimta duk wanda ya ce manzon Allah biya masa wata bukata yanzu yayi shirka babba shirka da take fitar da mutum daga musulunci wallahi mutum ya fita addinin musulunci saboda haka dole ne mu kiyaye irin waɗannan abubuwa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi fada yayi fada da irin waɗannan abubuwa kada a ɗauki matsayin Allah a rinka bashi amma wasu gani suke yi cewa ai akwai wanda suna cewa su ai Allah ma madaukakin sarki saboda manzon Allah suke suke son su suke bautata masa wannan kuskure ne yan uwa kuskure ne dole ne ka fahimci Allah madaukakin sarki shine ya samar da komai duk wanda ya zama wani Allah ne mai da shi wani duk wanda ya zama wani babba Allah ne mai da shi wannan babban ba shine ya ga dama ya mai da kansa wannan babban ba Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah ne yake zaba manzanni daga cikin mutane da kuma cikin mala'iku sai ya zabi wanda ya ga dama sai mai da shi manzo ya zabi wanda ya ga dama ya mai da shi manzo ya zabi annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Salih annabi Hudu hatta kawo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk Allah ne ga dama ya zabe su mai da su manzanni amma shi Allah shine Allah shine wanda ya halicci komai da kowa shi shine komai yake kuma zuwa gare shi abin da ya kamata mu fahimta kenan to shi isa ko da mala'ika ne makusanci ko annabi mursali ba a bautata masa abin da ake masa shine biyayya biyayya da sakon da yazo da shi dagawa daga Allah madaukakin sarki mala yace faman sarafa shay'an minha wanda duk ya juyar da wani abu daga cikin ibada li ghairi llahi yayi ta ga wani Allah fa huwa mushrikun kafir mala yace wannan ya zama mushriki kafiri saboda shi wannan tauhidi na uluhiyya yan uwa shine tauhidin da saboda shine Allah ya halicce mu dukan saboda shine Allah ya turo manzanni gaba ɗayan su wannan tauhidi na ibada saboda shi Allah ya halicce mu saboda shi kuma Allah madaukakin sarki ya turo da manzanni dan su kira zuwa gare shi saboda haka tauhidi ne da idan mutum ya kauce masa shine dukkanin kafaran zamanin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi suka yi wa tawaye dukkanin kafaran zamanin annabi Musa da annabi Isa shi suka yi tawayi wani tauhidi tauhidin uluhiyya shi sa shine tauhidin da idan mutum ya mutu kafarsa ta zame daga kansa idan ya shiga wuta babu shi ba fita har abada Allah madaukakin sarki ya kiyaye to shi sa dole sai mun yi takadan tsanga wannan tauhidi na uluhiyya duk abin da muka san shirka ne za mu haɗa Allah da wani a cikin bauta mai kokari mu bincike shi mu san shi don mu guje masa shine babban zama lafiya dan babu yadda za a mutum ya ji wa kansa daɗi ya zo duniya ya bauta wa Allah maɗaukakin sarki je lahira a ce ya mutu mushriki to amma abin da zai ja maka wannan shine rashin bincike akan menene hakikanin tauhidin annabawa da manzan malam yace kama qala Allah tabaaraka ta'ala kama yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yace kul ka ce ya kai wannan annabi mai girma inna salati haƙiƙa sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamina dukkanin waɗannan abubuwan gaba ɗayansu na Allah ne ubangijin halittu shi kaɗai ake wasu ba a yi wa waninsa su duka sallaka ta Allah ce yankan da zaka shi ma na Allah ne rayuwarka gaba ɗayanta ta Allah ce haka nan mutuwarka Allah maɗaukakin sarki yake ɗauke ka dukkanin su na Allah ne sai Allah ce la sharika lahu babu wanda ke tarayya da shi a cikin waɗannan abubuwa wa bidhalika umirtu da wannan aka umarce ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana awwalul muslimina ni ne farkon wanda na fara miƙa wuya a cikin wannan al'umma tawa haka za a fassara wajen ni ne farkon wanda na fara miƙa wuya a cikin wannan al'umma ta amma ai ka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an samu annabawan da suka addinin musulunci ko yawa dukkanin annabawan Allah Allah ya turo su ne da musulunci amma a cikin wannan al'umma waye farkon wanda Allah ya fara wahayi zama musulmi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba abinda ayat take nufi shine manzon Allah shine wanda Allah ya fara halitta ba kamar yadda wasu suke fassarawa cewa ai wanda Allah ya fara halitta farkon halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuskure ne babu wannan a cikin addinin musulunci shi manzon Allah bai faɗa ba sannan kuma Allah madaukakin sarki bai faɗa ba wasu su ce ai in kana qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidina ka ce idan Allah yana da ɗato ka ce ni ne farkon wanda na fara bauta sai su ce to kun gani ai Allah manzon Allah ya fara halitta wannan kuskure ne wannan kuskure ne babu wani hadisi ingantacce da yake nuna haka hatta akwai wani hadisi da ake kawa cewa ai farkon abin da Allah ya fara halitta shine hasken manzon Allah wannan ba hadisi bane ba hadisi bane professor Ahmad Murtala na Jami'ar Bayero littafi guda ya rubuta game da haka awwalu ma khalaqa rabbuka a nura nabiyika ya jabir ina ji haka hadisin yake farkon abin da Allah ya fara halitta shine hasken annabinka ya jabir hadisin jabir duka littafin akan hadisin ya rubuta akan hadisin ya rubuta shi hadisi ne da bashi da asali kwata kwata bashi da isnadi in aka ce bashi da isnadi gaba ɗaya ma la asala lahu kenan bashi da asali saboda haka farkon abin da Allah subhanahu wataala ya fara halitta a doron ƙasa shine alƙalami kamar yadda hadisi ingantacce ya tabbatar haka manzon Allah ya faɗa da bakinsa sallallahu alaihi wasallam kuma menene zai cutar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan Allah bai fara halittarsa ba a farko da Allah bai zai cutar da shi babu ai wannan ma shi ya fi cikar matsayi da girma ya zo da ƙarshen su amma ya fi su falala da daraja gaba ɗayan su sallallahu alaihi wasallam shine na ƙarshen su amma shine na farkon su al'ummarsa sun fita kowa yawa al'ummarsa sun fita kowanne annabi sai sun fita kowanne annabi shiga aljanna al'ummarsa sun fi al'ummar kowanne annabi daraja shi ma kuma ya fi kowanne annabi daraja su ne kuma na ƙarshe ba daraja da falala da ta wuce wannan amma ba dole sai an kirkiro hadisin ƙarya an ce abinda Allah ya fara halitta shine asken annabi wannan ba daidai bane yan uwa Allah subhanahu wataala ya shirye da mu bala yace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar wanda duk ya kirayi Allah subhanahu wataala tare da wani abun bautar kun ga sai Allah ce ma Allah tare da Allah Allah madaukakin sarki shi shi kadai shi shi kadai ne ilahan ya kirawo wani Allah na daban akhar na daban la burhana lahu to ba shi da wata hujja da za ta sa haka babu wata hujja da za a karɓa masa ta dalilin yin haka fa inna ma hisabuhu inda rabbih sannan kuma hisabin sa yana wajen Allah madaukakin sarki idan ya kuma zuwa gare shi karshe sai Allah ya ce innahu la yuflihul kafiruna yadda al'amarin yake ai kafirai ba sa rabauta kaga kamar me wannan aiki ya sunansa kenan shine mushriki da Allah ya kawo aikinsa ƙarshe sai ce innahu la yuflihul ka duk wanda ya kira wani Allah tare da Allah to wannan shine mushriki shine wanda ya hada Allah madaukakin sarki da wani a cikin bautarsa wa hadha an-naw' min at-tauhidi mala yace wannan nau'i na tauhidi a'ani tauhidul a'ani tauhidul uluhiyya ina nufin tauhidin uluhiyya huwa alladhi hasalat fihi al-khusuma shine tauhidin da dukkan wata husuma ta abku bainar rusul wa umamihim tsakanin annabawa da manzanninsa da manzanninsa saboda shi tsakanin annabawa da mutanensu saboda shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yazo ya fara kiran mutane zuwa ga zuwa ga Allah madaukakin sarki mutane ba su ba kowa ya fada da shi ba ba kowa ya fada da shi ba sai da ya fara cewa a daina bautar gumaka sannan kuma sai kowa ya daga makaminsa a kansa amma da mutane kawai sun rubuta shi yana cin yana tarkokinsa amma da ya fara cewa a daina bautar gumaka a daina bautar gumaka sai kowa kuma hankalinsa sai ya juyo to yanzu wani abin yake nufi kuma shi sa dukkanin manzannin Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare su sun yi husuma da mutanen su ne a sanadiyar tauhidin uluhiyya da suka ce a daina bautar komai sai Allah madaukakin sarki to aka fara cutar da su banda wanda aka kashe da wanda aka cutar da wanda aka barazanar kora daga gari da wanda haka babu wanda ba a masa abin da aka masa na cutarwa ba bala ce li anna aktharal mushrikin al-awwalina saboda mafiya yawan mushrikan farko kanu ya'tarifuna bi annahu la khaliqa wala mudabbira illa Allah dukkaninsu sun yi itirafi sun yarda da cewa babu mai halitta babu mai juya al'amara sai Allah madaukakin sarki kamar yadda muka gabatar jiya dukkaninsu galibi ba fa sa inkarin cewa Allah shi yake halitta Allah shi yake rayawa Allah shi yake kashewa hatta arziki Allah ke bada shi dukkanin su waɗancan mushrike sun yarda da haka to amma me yasa suke rigima da annabawan su shine da aka ce su daina bautar kowa sai Allah su daina kiran kowa in za su yi addu'a sai Allah su daina neman taimakon kowa sai Allah madaukakin sarki to ana rigimar ta faru walakinnahum yushrikuna ma'ahu fil ibada sai dai sun kasance suna yin shirka da Allah madaukakin sarki a wajen bauta غيره سنة شركة رشيدة وننسى زعم منهم أن هؤلاء الشركاء سنة مصرية وأن أبابا تريا ناس يكونون شفعاء لهم عند الله ذاك سنتمسوا ما ستيتو أوجن الله مدوكين سركي كما حكى الله ذلك عنهم كما يدى الله مدوكين سركي هيكتو هكا daga gare su bi kaulihi da faɗinsu da suke cewa wa ƙalu ma na abuduhum illa liƙarribuna ilallahi zulfa suna cewa muna bautatawa ba ma bautatawa waɗannan abubuwan da muke bautatawa ne sai dan su kusanta mu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki asali sun yadda Allah maɗaukakin sarki shine mai halitta mai komai to amma matsalar shine idan suka tashi neman wani abu wanda wannan shine ibadar sai suka ce mu yanzu a matsayinmu na mutane muna da ƙazanta kala-kala da laifi kala-kala to mu samu wanda zai mana tsani ya isar da bukatunmu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki asalin shirka ke mu samu wanda zai mana tsani ya isar da bukatunmu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sai suka ce to ga gumaka asali daman galibi kamar yadda muka faɗa baya gumakan nan wasu bayan Allah ne nagartattu sunayen su kamar lata asali alata malaman tarihi suka ce kana rajulun salihun yalittu sawiqa lil hajj mutumin kirki ya kasance na yan farau farau irin ya samu kokunan zaki ko wani abu waɗanda suka zo aikin hajji na jahiliya ran karaba musu kyauta ana sha duk mutumin da ya shawo rana daga nesa ya to sai aka kawo masa farau farau mai sanyi sai ya sha to mutumin kirki ne ana girmama shi da ya mutu sai aka yi batun mutumin sa daga baya kuma sai ake bautata masa to galibi duk bayan Allah na gari za ku ga waɗannan gumaka sunayen su kamar yadda muka kawo akan wood da ya guf da ya uq da nasra to su ma haka ne to sai suka ga tun da waɗannan bayan Allah ne nagari ne musu kyakkyawan zato ko kuma bawan Allah wani da ya mutu yake cikin kabarinsa bawan Allah ne nagartacce mu kira shi mana shi kuma sai isar da bukatar mu zuwa ga Allah madaukakin sarki shine asalin abu ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba wai bauta musu muke ba saboda wani abu saboda mun san su suke rayawa a'a kawai muna kiransu ne dan su su kusanta musu nema mana ceto ga ga Allah subhanahu wataala ɗan uwa wannan shine asalin shirka mala yace walidhalika ba'atha Allahu ar-rusula saboda haka ne Allah ya turo dukkanin manzannin sa da ya turo jami'an gaba ɗayan su bid'awati ila tauhidillahi al-khalis dan kira zuwa ga kadai ta Allah madaukakin sarki shi shi kadai kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa ma arsalna qablaka min rasulin ba mu turo wani manzo ba kafin ka illa nuhi ilaihi face sai da muka yi wahayi zuwa gare shi wahayin mai ake masa shine annahu la ilaha illa ana cewa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai ni fa'budun ku bautata mu duk wani manzon Allah da ya zo a bayan ƙasa wannan shine abin da ya ga mutanensa a la ilaha illa ana fa'budu shi sa kuma kalmar shahada kalmar ce da take shamila shamila annabawan Allah gaba ɗayan su addinin su guda ɗaya ne shi sa annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yake cewa anbiya'ullahi abna'u allati annabawan Allah gaba ɗayansu ‘ya'ya ne da suke kamar a ce ‘yan uba abin da ake nufi da ‘yan uba ba ‘yan uba irin na bahaushe ba wanda yana gaba da wannan ba irin wannan ba abin da ake nufi da ‘yan uba shine ubansu ɗaya amma uwa kowa da tasa addininsu ɗaya shine tauhidi la ilaha illallah duk iri ɗaya suka zo da ita to me ya raba su shine uwa shine mai hukunce hukunce wani a can an haramta masa wani abu wani kuma sai a halatta masa wani a can kaza ba daidai bane wannan kuma daidai ne a wajensa ina fata an fahimta shine bambanci amma tauhidi fa daidai ne haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa mala yace wa idza nazarna ila al-farq bayna bayna mushriki hadha zaman wa mushriki zaman al-awwal idan muka yi duba zuwa ga bambancin da yake tsakanin mushrikai na wannan zamani da kuma mushrikan zamanin farko wajadna anna mushriki hadha zaman ashaddu kufran min al-mushrikin al-awwalina zamu samu cewa mushrikan wannan zamani shirkar da suke yi ta fi tsanani sama da shirkar da mutanen farko suke yi me yasa malamin faɗa haka yace li anna al-mushrikin al-awwalina saboda su mushrikan farko kanu yushrikuna billahi fir rakha'i suna yin sharka ne ga Allah maɗaukan sarki lokacin da suke cikin yalwa kawai idan suna cikin jin daɗi da nutsuwa ba bala'i ba masifa to sai a rinka roƙa gumaka su lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka Allah ya kaito mana abin da suke yi kenan walakinnahum sai dai su yalja'una ilaihi suna fakewa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa yu'minuna bihi suna yin imani da Allah fi waqati dhiqi shidda wal karb a cikin lokacin kunci da tsanani da kuma damuwa ma'ana idan suna cikin yalwa sai su yi shirka amma da sun shiga cikin tsanani fa sai su tuno Allah madaukakin sarki a lokacin shine mai iya fitar da su sai su roƙe shi shi kadai suke roƙo qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa idza rakibu fil fulki sun kasance idan suna tafiya a cikin jiragen ruwa sun hau jiragen ruwa suna tafiya sai jirgin ruwa ya fara tambal tambal da su zai nitse a lokacin sun san babu wani gunki da ya isa ya taso daga inda yake ya zo ya cece su sun san cewa duk gumakan nan kawai itatuwa ne da duwar wasu babu wani wanda yake motsi bare ya iya ceta su to da Allah mukhlisin lahu din a lokacin kawai sai su roki Allah shi shi kadai a lokacin sai su yarjejene cewa to yanzu sai mu mai da tauhidin mu mai da ikhlasin mu ga Allah madaukakin sarki mu roke shi duk wata shirka sai su manta da ita duka gaba daya sai a tarukun Allah ka tsirar da mu Allah ka cece mu haka Allah madaukakin sarki ce falamma najahu yayin da Allah ya cece su ya tsirar da su daga wannan jirgin ruwan suka fito lami lafiya idahum yushriku ne sai kuma su dawo suna bautatawa wannan Allah madaukakin sarki shine abin da na ga mana dazu idan suka tashi yin godiya kuma sai su je a fada gaban wannan guma kuma sai guma ka sai kanana sai a gode musu sai sun gode saboda ka su shirka suna yin ta ne a cikin halin yalwa kawai halin daɗi da yanayi mai kyau amma da sun shiga cikin kunci gwamnati suke da waɗancan gumakan malai ce amma mushriku na fiya da zaman amma mushrikai a wannan zamani fa innahum yalja'una ila ghairi llahi wa yad'unahu fi rakha'i wa shidda ala haddin sawa zaka samu a cikin tsanani da a cikin yalwa duk idan aka tashi sai a roƙi wurin Allah sai a kira sunan wani Allah malai ce daidai wa daidai idan mutum yana cikin mota tana tangal-tangal da shi sai ya kira wani Allah kaga su kansu waɗancan masharkewa suke kira a lokacin Allah suke kira to amma sai kaga mutum yana cikin wani yanayi da ya kamata a ce Allah maɗaukan sarki kaɗai yake kallo sai rinka kiran sunan wani sai rinka kiran sunan wani kuna ji wani kilif da yake yawo na bidiyo wani mai bada labari cewa wasu sun yi tafiya akan ruwa wani ya kira sunan Allah ya nitse shi wancan jagoran nasa ya ce masa kada ka kira sunan Allah sunana za ka rinka kira sunana za ka rinka kira gashi na a bidiyo ko yana ta yawo sai in ka kira sunan in ka kira sunana shikenan ni kuma zan rinka kira sunan Allah shi zai kira sunan Allah shi kuma ya kira sunansa a karo suke tafiya suna takawa dab dab san wasu shi dan yazo ya ce masa kai ya za a ka yadda shi yana kiran sunan Allah kai kana kiran sunansa kai ma ka kira sunan Allah yana kiran sunan Allah kawai sai nitsi wallahi abin da yake faɗa ke yana kira sunan Allah sai nitse wai da ya nitse sai sa hannu aka sai jawo shi sai ke ga masa cewa shaɗar da ya zo ya ruɗe ka kai yanzu ai matsayinka anan bai kai ka kira sunan Allah ba matsayinka anan bai kai ka kira sunan Allah ba ka kira sunana shine abin da zai tsira ta gaji ko ga irin wancan abin da na gaya muku ko ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa shi yanzu na kiran wannan ne saboda mai shi matsayinsa bai kai wajen Allah direct ba sai an masa wasu da saboda Allah akwai shirka da tafi wannan to ga gani Alhaji Rabi ma ya gani abu ne da yake gashi na abidu a fili ake faɗa ba wai abin nan bane kuma wannan lokacin ne to kun ga ashe wannan magana da malai faɗa haka ne ko ba haka bane haka ce haka ne lokacin da mutum yake cikin ruwa kun ga idan ya nitse mutuwa zai lokacin tsanani ne wai kamata ya kirawo Allah amma sai aka ce kai kirawo Allah madaukakin sarki ya kirawo ni Allah madaukakin sarki ya shirye da mu na'am ba ba sai an faɗa ba aliji ba sai an faɗi wanda suke kira ba amma dai shi kira subhanallah ba ina gani hikimar da'awa ba sai an ambaci suna ba amma da duk wanda aka kira aka ce aka kira kowa in dai ba Allah bane madaukakin sarki aya shiga ciki kowa tunda kun ga a baya mallaya ce la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal duk matsayin mutun ya kai annabi ne to ko annabi aka kira wa irin wannan ne an yi shirka ba dai a kira wani ko annabi ka kirawo a nan wajen ka kirawo annabi ka yi shirka bare Allah bare ka kira wani wanda bai kai annabi ba na'am ba ga irin wannan ba suna kiran suna kiran ya Husaini ba warai da gaske warai don misali ne wannan don misali ne allah ya samu dace mala ce suna kiran ala haddin sawa fa anta tajidul wahida minhum yatawajjahu ila sanami zaka samu wani daga cikin su yana fuskantar gunki au ila sahibil qabri ko zuwa wani ma'abucin kabari yas'aluhu yana tambaye sa kashfal kurbat yayuwar bakin ciki wa izalatul mulimmat da kuma tafiyar da a bala'o'i da musibu da yake ciki sune al-mulimat wa yastaghithu bihi yana neman agaji da shi wa yatlubu min al-aun yana neman taimako daga gare shi wal madadu da dadin falala da daraja fadlan amma yuqaddimu lahu min adh-dhabi wan nadri banda ma abin da yake gabatarwa da wannan gunki na bakance da kuma yanka da yake masa kama huwa alhal inda alquburiyina kama yadda hakan shine halin wasu da yawa daga cikin waɗanda suka lazamci kabarbara suke musu abin da yake na bauta wannan abin da malam ya faɗa wallahi har yanzu yana faruwa ka je wasu daga cikin garuruwan da suke da kabarbaran da ake mutunta sai yanzu misali ka je kamar yadda misalin da Alhaji Rabi ya kawo ka je kabarin da ake ce masa kabarin Sayyidina Ali wallahi yadda ake wa Ka'aba dawafi haka ake masa dawafi dawafi dawafi sosai da sosai kuma suna roƙon sa yadda ake roƙon Allah madaukakin sarki wallahi ni wannan naji naji shi da kunne na ya Sayyidina Ali kai mana kaza kai mana kaza musamman ma a wannan dare na Juma'a da sauransu kaza wallahi suna roƙon sa to shi sa abu ne da har yanzu akwai shi har yanzu akwai shi ana yin sa kai da yake anan anan kake abin da akwai dan saukin sa shine baka sani ba amma wallahi ana yin sa har yanzu dawafi ake wa kabari sosai da sosai Allah ya kiyaye malai ce alladhina la hamma lahum illa al-uquf inda al-maqabir wadanda ba su da wani abu da ya dame su sai lazimtar kabarbara ya tufuna biha suna yi musu dawafi wa yarjuna min aliya min aliya qada'i hawaijihim da kuma neman ma'abuta gabar su biya musu bukatun su lidha yaqulu qailuhum shi yasa zaka ji wani daga cikin su yana cewa idza a'yatkumul umuru fa alaykum bi ashabil qubur kun ji wata magana fa wa idan al'amara suka muku tsanani suka dame ku kuka rasa yadda za ku to fa alaikum bi ashabil qubur ku tafi wajen na cikin kabari duk shi ne ku duba kuma suna jin ana jingina wannan magana zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ce wai idan al'amura suka yi muku tsanani wai ku koma zuwa ga na cikin kabari saboda Allah Allah fa Allah fa ibn taymiya cikin littafin sa qa'idatul jalila fi tawassul wal wasila da littafin sa iqtira sirat al mustaqim yace wannan hadisi ne da yake batil la asala kwata-kwata ba za ka same shi a cikin littattafan hadisi ba kwata-kwata ba hadisi ba ne aka kirkiro shi aka kawo shi saboda Allah a ce idan al'amura suka tsananta suka yi tsanani ka koma zuwa ga wajen da cikin kabari za ka yi da an mayu jibul matsarra idza da ahu wa ya shifu su'a wa ya ja'alukum khulafa al-ard a ilahun ma Allah haka Allah ya ce a ilahun ma Allah shin akwai wani Allah tare da Allah da yake irin wancan aikin na yaye bakin ciki da tafiyar da damuwa akwai wani allah da yake irin wannan aikin to shi sai abubuwa ne yan uwa da dole ne a rinka fitowa ana faɗe su saboda da yawa daga cikin uwa wallahi ba sani wani idan zai yi irin wannan aikin zai yi ne da kyakkyawar zuciya saboda an ce masa daidai ne bai san ba daidai ba ne to amma dole ne a fito na'am na'am ai babu wani wanda zai ce yana da wata yarjejeniya da Allah cewa dole shi addu'a Allah zai karba babu wani ko da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi anan mun karanta a cikin sifatu salatin nabi annabi yayi addu'a Allah bai karba ba ba ka bane a cikin hadisin annabi yayi addu'a sau guda uku a cikin daren da ya kwana yana sallah shi da kansa yake cewa Allah ya karbi guda biyu ɗaya bai karba ba to saboda Allah ni kuma waye ni da zan ce dole sai ni ne addu'a Allah zai karba wannan duk rashin sanin Allah ne subhanahu wataala amma mutumin da ya san Allah kana addu'a ma kana ibada ma kana yanta ne kana ji Allah madaukakin sarki ya karba ko bai karba ba ba wanda ya isa yau Allah tilas wallahi babu shi yanzu maga mafaɗa Allah madaukakin sarki shi kadai yake yin abin da ya dama ba wanda yake sa shi ba wanda yake hana shi ba wanda yake ce masa ya kamata can ayi kaza ko Allah madaukakin sarki ba haka yake ba abin da ya ga dama ya riga ya tsara shi kuma haka yake zartuwa ba wanda isa ce ga yadda za a yi ko haka ba daidai ba ne uwa ina gani matsaya akan wannan gaba idan aiti kuma al'umuru fa alaikum bi asabil quburi insha Allah ta'ala idan Allah ka misati mai sai mu karasa kuma shiga tauhid asma'i was sifat Allah madaukan sarki ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am na'am eh na'am ya ce akwai bakance da mutum zai ce idan Allah biya masa wata bukata zai abu kaza to shin idan Allah bai biya masa bukatar ba fa ko kuma mutum ya tawassali da wannan ibadar ce Allah biya masa bukata eh kamar yadda muka sha bayani daman shi tawassali kun san kala biyu ne akwai wanda yake mu'allaki ne an rataya shi da wani abu cewa sai Allah ya maka wani abu sannan kai ma za ka yi masa wani abu shi wannan irin bakance da malamai suka ce makaruhi ne makaurihi ne ba a san sa amma idan kai sai ka cika saboda abu ne da kana nufin idan Allah bai baka ba kai ma ba za ka yi ba idan Allah ya bani na ci jarabawa zan yi azumin sati guda idan Allah bai saka ci jarabawa fa ba za ka yi ba ka kai wa Allah shirki shine malamai suka ce annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace makaruhi ne irin wannan nuna karhancin sa yace saboda Allah yana fitar da wani abu ne daga wajen mutumin da yake marwuci Allah ya kaddara zai masa amma ba za a yi masa ba sai ba zai yi ba shi ma sai an yi to shi kenan sai a masa ɗin shi ma dangi to amma idan mutum ya riga ya yi dole ne sai ya zartar da shi sannan idan kana da wata ibada da kake so ka yi ka yi tawassuli da ita insha Allah ta'ala ba matsala fi amrina a cikin al'amarin mu haza wannan me wannan din na musulunci annabi ce ma laysa minhu abinda da babu shi baya baya cikin wannan abin wani ya farar da shi